إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله إن مما ابتلي به أهل هذا الزمان المجاهرة بالمعاصي والإعلان بها والدعوة إليها والتفاخر بها بدون حياء ولا مبالاة فإنا لله وإنا إليه راجعون والمجاهرة بالمعاصي يا عباد الله هو أن يعمل الرجل السوء بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه يجاهر بمعصيته ويخبر عنها إن المجاهرة بالمعاصي دليل على الشقاء والخذلان وعدم الحياء من الله وعباده المؤمنين وعلامة على فساد الأخلاق وعلامة على فساد الأخلاق في الأمة إذ المجاهر يقول بلسان حاله ها أنا أفعل هذه المعصية ولا أبالي بما تكون العاقبة فليكن ما يكون فهو بهذا يتحدى الله تعالى بهذه المجاهرة ويدعو الناس إلى الاقتداء به فهذه مصيبة عظيمة إذ الذنب ما دام مستورا فمصيبته على صاحبه خاصة فإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عامة فكيف إذا كان في ظهوره تحريك غيره إليه وتعليمه للناس فهذا لا شك مصيبة أعظم وأعم والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المهاجر المستعلن والكاتم له أقل اسما من المخبر المحدث للناس به فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا, إلا المجاهرين ولأنه إذا ظهر من العبد ذنب فلا بد من ظهوره التوبة فلا بد من ظهوره التوبة ومع الجهود لا تظهر التوبة فإن الجاهل يزعم أنه غير مذنب فلا يتوب فيتمادى في ذنبه ومعصيته وإن لم يتداركه الله ويوفقه للتوبة سقط في عذابه وعقابه أعاذنا الله تعالى وأجارنا من النار عباد الله إن للمجاهرة بالمعاصي صورا عدة وخاصة في هذا الزمان الذي تطورت فيه الوسائل التي يمكن من خلالها المجاهرة بالمعاصي ومن ذلك أن يصور الإنسان أن يصور الإنسان نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقترف ذنبا أو يفعل محرمة أو يخبر الناس بما فعل من الأفعال المحرمة فهذا أمر مشين للغاية وعلامة وعلامة انحطاط أخلاقي رديء ولا سيما أنه قد صار هذا الأمر ظاهرة في الشباب والشابات إلا من رحم الله وقليل ما هم فترى فتاة بل, بل في بعض الأحيان امرأة متزوجة متبرجة كافيات عارية ترقص وتزهر جميع مفاتنها أمام كاميرات جوالاتها أمام كاميرات جوالها ثم تنشره للناس جميعا فإنا لله وإنا إليه راجعون أين هؤلاء من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتي أو, أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يجربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن المجاهرة بالمعاصي كذلك التحدث بالمعصية والذنب أمام الناس متفاخرا بها أو صب الغير وشتمه وقذفه قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قال العلامة الصعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية يخبر الله تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتهزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله ويدل مفهومها على أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين وقوله تعالى إلا من ظلم أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير غير ظالمه ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله انتهى كلامه رحمه الله ومن المجاهرة كذلك نشر ما قام به الغير من المعاصي من الأفعال والأقوال وإشاعته بين الناس وليس لضرورة تدعو إلى ذلك والهال أن الله تعالى قد نهى عم قد نهى من سمع شيئا من الكلام السيء أن يتكلم به ويشيعه بين الناس وتوعده بالعذاب العليم قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عباد الله إن للمجاهرة بالمعاصي أواقب وخيمة على الفائل وعلى الأمة جميعا منها أنه كلما اقتدى كلما اقتدي بالمجاهر في هذه المعاصي فعليه وزر من عمل به إلى يوم القيامة قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون ويقول, رسول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم ثانيا المجاهرة بالمعاصي سبب لانتشار الأمراض والطاعون والأوجاع التي لم يعرفها الذين مضوا من قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مضت في أصلافهم الذين مضوا أخرجه ابن ماجه وحسنه العلباني ثالثا ظهور المعاصي وعدم الإنكار والنهي عنه وعدم الإنكار والنهي عنها سبب لهلاك الأمة وعذابها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب أخرجه أبو داود وغيره وحسنه العلباني هذه بعض أواقب المجاهرة بالمعاصي ألا فليتق الله ألا فليتق الله أناس انغمسوا في هذا الأمر وأصبح الإعلان بالمعصية والدعوة إليها ديدنهم وخاصة في وسائل الإعلام الحديثة في وسائل الإعلام الحديثة وليعلموا أن الله تعالى مطلع على على قلوبهم وأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باياك وما سجرما يوهد أبر متونا جماعة من البركة tana magana ne akan abin da ya shafi bayyana sabo da fitar da shi da tiriren shi ga mutane ya ku uwa masu girma yana daga cikin abin da aka jarrabi mutanen wannan zamani da shi shine bayyana sabo da shela da shi balma wani sa'in da kiran mutane zuwa su kwaikwaya su aikata irin wannan abu da yin alfakari da wannan abin da ake yi ba tare da kunya ba ba tare da wata damuwa ba wannan abu ne mai muni wanda Allah ya jarrabi wasu daga cikin mutanen da suke rayuwa a wannan lokaci da shi abin da ake kira bayyana sabo shine mutum ya aikata saban da ba wanda ya sani wala Allah da daddare yayi wala Allah a daki yayi a boye amma sai ya zo ya wayi gari yana fada wa mutane Allah ya sitirta shi amma sai ya zo yana cewa ai jiya nayi kaza ko ran nan na aikata kaza to wannan shine bayyana sabo da kira zuwa gare shi hakika bayyana aikin sako mutum ya yi zunubi ya zo yana bayyanawa yana faɗa yana nuna wa mutane dalili ne da yake nuna tafewar wannan mutum da kuma kaskantar shi da kuma rashin kunya a tare da shi baya jin kunyar Allah kuma baya jin kunyar bayan Allah muminai kuma alama ce ta cewa halayen shi sun gurɓace kuma samun irin wannan a cikin al'umma alama ce da ke nuna gurɓacewar tarbiyyar al'umma ɗin domin wanda yake yin sabo a fili yana bayyanawa to kamar yana cewa ne gani ina yin sabo ba ruwana da abin da zai faru komai ma zai faru ya faru yin wannan kuma ƙalubalanta ne ga Allah maɗaukakin sarki kuma babu wanda zai faɗa da Allah ya samu galaba ta kowane yanayi a kowane hali a kowane lokaci sannan bayyana saban kiran mutane ne zuwa ga su koyi domin da abu ne mara kyau yana jin mara kyau ne da abu ne mai kyau ma'ana da yana jin abin mara kyau ne da ya koyi amma tun da ya fito yana a fili kamar yana kiran mutane ne zuwa su kwaikwaya wannan kwa musiba ce mai girma domin zunubi idan ya zama tsakanin bawa ne da mahalicci bawa ne da Allah da ya halicce shi shi kadai ya san yana zunubin to wannan cutarwar musibar za ta tsaya kan mai zunubin amma idan ya bayyana kuma ba a samu mutane sun mai inkari ba yana zunubi yana yi a fili ba wanda ya inkari ba wanda ya hana da hannu ko da baki ko mutane ba su dama a zuciyarsu ba to cutarwa za ta shafi kowa da kowa to yaya idan ya zama na ba wai bayyanawar kaɗai ba a'a a cikin bayyanawar ma akwai kira da jan hankalin wasu akan su aikata irin wannan aiki babu shakka musibar wannan ta fi girma kuma ta bi zama babba da haka duk inda za a je a dawo bayyana zunubi da bayyana sabo abu ne mai muni abu ne da bannar shi da abin da zai jawo zai shafi kowa da kowa wanda zai ɓoye yayin da zai zunubi ya ɓoye baya so a gani to laifin shi zai zama mafi karanci fiye da wanda zai fito ya a fili ya bayyana wanda zai ɓoye zai zama ya fi wanda zai zo ya bada labari wanda zai zo ya ce ai na yi kaza na yi kaza duk wanda yake bayyana zunubi ya bada labari ko ya yi a bayyane to wannan yana nesa daga samun rangwame daga wajen Allah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan al'umma ta mu'afa za a ba ta lafiya ma'ana za a kubutar da ita a yafe mata illal mujahiri sai dai masu bayyana aikin sabo domin idan zunubi ya bayyana daga bawa ma'ana zunubi ya bayyana ga bawa bawa yayi zunubi kuma zunubin ya fito to matukar bawa ne na Allah za ka yana kokarin tuba amma yayin da mutum yayi zunubi aka ce kai yace ban yi ba kai laifi kaza yace ban yi ba ma'ana baya ganin abin da yayi laifi ne to da wuya ka samu tuba a tare da shi to da haka wanda yake jayayyar yake bayyana zunubi to kamar yana nuna mutane cewa ba zunubi yake ba da haka da za a kiran shi zuwa ga tuba sai ka ga yana jayayya domin mai yana gana ai ba wani abu ne tun da ma har yake bayyanawa saɓanin wanda yake ɓoyewa ya ku yan uwa masu girma hanyoyin bayyana zunubi suna da yawa sama a wannan zamani da aka samu ci gaba na hanyoyin sadar da bayanai da yada labaruka zuwa ga mutane to hanyoyin bayyana zunubi suna da yawa daga ciki shine mutum ya ɗauki kanshi da kanshi a gaban kyamara ta wayar shi yana yin wani laifi wani zunubi ko yana shan taba ko yana ma'ana lalata ko yana sata ko ko a'a yana yin wani abin da Allah ya hana ya zo ya ɗauki kanshi a ciki yana nuna wa mutane kamar yanzu yadda yake a cikin tiktok da sauran kababan sadarwa facebook da sauransu da, da youtube ta yadda mutum zai yi wa kansa bidiyo amma yana yin abin da Allah ya hana wannan bayyana zunubi ne ko wanda zai zauna ba da labarin abin da ya aikata na munanan ayyuka ya zauna yana ba da labari na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi ma wannan bayyana zunubi ne kuma abu ne mai muni kuma yana gwada yadda mutum ya yi kasa wajen samun kyawawan halaye da ɗabi'u musamman wannan al'amari ya zama ruwan dare cikin samari da 'yan mata sai waɗanda Allah ya wa rahma waɗanda su ne kaɗan da dama za a ga budurwa wani lokacin ma mata aure ta yi shiga da ke bayyana duka surorin jikinta wanda hadisi ya sirrata da cewa kasiyatin ariyat ga tubabin amma kuma tsarara suke domin tubabin ba su rube komai ba balma sun ƙara bayyana wurare na fitina a jikinsu sai ga mace ta yi irin wannan shiga tana rawa tana juyawa a gaban mutane tana kuma ɗauka sannan tana yi ko layin ko ta sakarwa mutane suna gani bayan ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi Allah ya ce wa annabinsa ya kai wannan annabi ƙulle azwajika ka yawa matanka wa banatika da ‘ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da matan muminai Allah ya ce yudunina alaihin na min jalabibihin su rube jikinsu da adansu da wannan sitira da wannan hijabi zalika adana an yu'rafna fala yu'zain in sun yi wannan shiga ta mutunci ta kamala shi zai sa ko ina suka bi a gane su ba za a cutar da su ba kuma Allah mai gafara ne mai jin kai anan umarni Allah ya baiwa annabi ya gaya wa matan shi ya gaya wa ƴaƴan shi mata ya gaya wa matan muminai wanda yake gwada duk wanda za ta yi irin wancan tsaraici a duniya ta yi mummunan shiga tana rawa tana rangaji tana bayyana mutane to babu shakka ba ta cikin matan muminai dan da tana cikin matan muminai to za ta ji wannan umarni da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matan shi da ƴaƴan shi mata da matan muminai kuma babu shakka ta yi asarar daraja domin anan Allah ya haɗa matan annabi da ƴaƴan annabi mata da matan muminai a wuri ɗaya wannan yana sun samu daraja to ita ta rasa wannan daraja don bata bi wannan umarni ba kuma idan Allah zai umarci matan annabi waɗanda tsarkaka ne zai umarci ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda dukansu mata ne muminai bayan Allah nagartattu to babu shakka wannan yana gwada cewa babu wata da za ta ce nagartatta ta kai da ba za ta sanya hijabi ba ko ba za ta sitirta jikinta ba za ta fito yadda ta ga dama duk wanda ta yi haka to babu shakka ba ta gari bace a wani gurin Allah ya ce mata su riba mayafansu su ribe rigunansu bakin riga da wuyan riga da sauran abin da ya shafi tufafi su ribe da, da mayafi su ribe da hijabi Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su kuskura su bayyana adansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu aw aba'ihinna ko iyayensu maza in ta sanya kaya sutura ta ya ado dan babanta ya gani babu laifi ana ta ribe jikinta ta sanya sutura babu laifi ko da bata ɗora hijabi akai ba aw aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajensu waɗannan duk muharraman su ne aw abana'ihinna ko ƴaƴan da suka haifa a cikin su aw abana'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajensu duk wannan in sun ga adan su babu laifi anan ado da abin da ake nufi ba tsareci ba ma'ana ta sanya rigarta ko doguwar riga ta sanya ma'ana bata ɗora hijabinta ba dan sun gani babu wani abu sun ga inda yake bayyana galiban wuyanta dantsan hannu ko abin da ya shafi kwamri wannan duk babu laifi Allah ya ce babu laifi kada in sun yi wannan au ikhwanihinna ko ƴan uwansu maza au bani ikhwanihinna ko dan sun bayyana ga ƴaƴan ƴan uwansu maza au bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata au nisa'ihinna ko matekunsu wasu ka ce bayin su mata wasu ka ce a'a mata ƴan uwansu musulmai au ma malakat aymanuhunna ko kuma haka ya bayyana ga bayinsu wanda suka mallaka awai tabi'i na gairi ulil irbati min rija ko kuma a maza waɗanda suke tare da su amma wanda ba su kai matsayin bukata ba ma'ana ba su kai matsayin sha'awa ba ko kuma ma'ana wanda ba su da sha'awa saboda tsufa sun riga sun tsufa awai ibnil lazina lam yazharu ala auratin nisa ko yara ƙanana waɗanda ba su magana al'auran mata waɗannan su ne aka togace su ne aka yadda idan mace ta sanya tubabi ko da na ado ne in sun gani babu komai dan sun ga dan kunnanta ko sun ga sarkar da ke wuyanta ko sun ga ma'ana dantsan hannunta ko kwabrinta ko tafin kabarta wannan babu laifi amma kuma bayan su so ake kirbe ruh ta yadda idan kin wuce ba za a iya gane wace irin kalar tuba kika sanya ba domin wannan hijabi ya rube ki ruh Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku koma zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihun ko kwa rabauta haka wannan abin da yawa daga cikin yan mata da mata suke yi to wannan babu babu shakka sabo ne kuma wannan ba ya tsaya gare su ba mun yi mun yi maganar mata ne saboda galibi su suke yin haka amma da namiji zai sa gajeren wando ya fito da al'aurarsa shi ma ya tsaya a gaban kyamara yana yi yana tuna mutane shi ma wannan bayyana sabo ne domin ce aka yi a suturta al'aura da haka shi ma ba daidai ba ne mutum ya fito a mummunar kama zai yada wa duniya ko da shi namiji ne daga cikin bayyana sabo akwai hira da ba da labarin sabon a gaban mutane tun yana cewa ai mun yi kaza za a ga wasu na ɗauka ba ba ba komai bane kaji mutum bayan shekaru sun wuce yana cewa ai da mun yi kaza muna yara mun yi kaza mun yi kaza yana faɗa kuma yana jin daɗi ba wai yana faɗa da sunan nadama ko yana koma zuwa ga Allah ba a'a yana cewa ai yanzu kurin girma muka yi in da ne kai kaza kaza kaza da kaza a guri kaza wannan ma bai dace ba ko zagin wani mutumin da zai tsaya yana zagin wani ko yana ma'ana wani kazabi duk wannan Allah baya so la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son bayyana mummunan magana sai ga wanda aka zalunta shi kam ya halatta ya bayyana idan zai kai kara zai nuna abin da aka yi mai ba daidai ba ba laifi ya faɗa ya ce wane kayi min kaza kayi min kaza ban ji daɗi ba da haka da Allah ka kiyaye ko yayin da ya je gurin alkali ya ce wane yayi min kaza yayi min kaza ko yayin da zai yi fatawa da ta wajabta sai ya ambaci abin da aka yi masa to duk babu laifi amma kuma bayan nan Allah baya son bayyana mummunan magana hakika Allah mai ji ne kuma masani ne da haka ba daidai bane mutum ya aikata wannan abu wannan aya allama as-sa'idi yana cewa tana nuna Allah yana kin wannan abu kuma wannan ya hada da dukkan wata mummunan magana wadda take dauke da muni kamar zagi kamar kazafi dukkan wannan Allah madaukakin sarki ya hana kuma wannan yana guda yana gwada cewa Allah yana son kyakkyawan magana kamar zikiri da magana mai dadi dan haka idan mutum ya bayyana wannan babu laifi daga cikin abin da yake na bayyana zunubi shine mutum ya yada abin da wani na mummunan aiki abu ne mara kyau kamar yadda muke gani wani zai je ya ɗauko abin da yayi wani yayi na banna kuma ya zo ya sa a shafinsa ya sa wannan wanda da zai iya yi duk magana da zai zai iya yi ba tare da ya sa wannan a bannan ba zai iya yin tambihi amma ya ɗauko hoton tsiraici ko wani abu ya sanya to wannan shi ma bayyana laifi ne mutum ya shiga cikin mai bayyanawa ko gababansa kafafen yaɗa labarai da suke ɗauko abubuwa munana su bayyana ba wata ba wani dalili ba wani amfani da za a samu wani ne ya je ya yi zunubi mai girma sai a zo a yaɗa wa duniya shi ma wannan yana cikin almujahara abinda Allah baya so dan me saboda me ba wata fa'ida ana yaɗa abinda yake ne ako ta fa'ida mutum yayi zina a kama shi a kai shi gurin alkali ya yanke mai hukunci a mai bulala aka zo za a mai bulala da mutane sai a ce to wannan da kuka gani ya yi zina ne shi yasa alkali ya mai hukunci ce a mai bulala ko ya kashe rai ne da haka alkali ya hukunci ce a kashe shi sai a bayyana mutanen gurin sai a yi ukubar sai su gani su gane ashe kaza ukubar shi kaza kun ga wannan akwai wata manufa a ciki amma haka kullum mutum yana zaune a gida ya kunna rediyo sai ji kullum an ɗauko labarin wani wanda ya laifi wani sa'in kaji ana yin tambaya wanda ma bai dace a yi ta ba za ga yanzu akwai waɗanda in ka buɗe shafukan su za ga kullum irin wannan labaran suke kawowa to ya aka yi miki ya yi miki ta ce ai ya kira ni ya ce in shiga kaza in ya kaza to sai aka yi kaza wani sa'in ma mai bada labarin na nokewa su kuma suna ingiza shi to duk wannan bayyana sako ne Allah yana cewa hakika waɗanda suke so alfasha ta yaɗu cikin muminai to suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira duk wanda zai da wani mummunan labari ya ci gaba da yaɗawa musamman wanda ya shafi mutuncin wani to wanda yana da azaba mai tsanani duniya da lahira Allah ya sani ko kuma ba ku sani ba da haka sai a kiyaye da irin wannan ana yada abu idan akwai wani amfani da za a riska a karkashin shi amma ba kurin mujarradin a yada ma'asiya ba da sako daga cikin abin da yake na bayyana sako akwai irin waɗannan abubuwa da muka ambata babu babu ko shakka ya ku yan uwa bayyana sako yana da mummunan makoma mummunan abin da yake na ukuba ga mai yi da kuma al'umma gaba ɗaya na barko dai duk wanda ya bayyana wani aiki mummuna wani ya yi koyi da wannan aikin to duk lokacin da ya yi aikin yana da zunubi sata ce ya bayyana wani ya kwaikwaya to yana da zunubi wannan zunubin zai ta bin shi kamar yadda manzon Allah yake cewa duk wanda ya kira zuwa ga bata yana da zunubi a kan shi kwatankwacin zunubin wanda suka bi shi Allah madaukakin sarki yana gaya mana masu batar da mutane ranar tashin alkiyama za su ɗauki zunubansu cikakku sannan su ɗauki kuma laifuka na waɗanda suke ɓatarwa ba tare da ilimi ba sawa mutum mummunan karantarwa ya aka je aka aikata saban Allah da wannan ko nuna waye ko bayani yayi aka kwaikwaya to wannan yana da kamasho idan mutum ya je ya aikata wannan abu sannan abu na biyu da yake nuna mummunan makoma ta bayyana sako shine yana zama dalilin yaɗuwar cututtuka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfasha ba za ta bayyana cikin wasu mutane ba har su bayyana ta su fito bili suna tallanta face sai annoba da cututtuka waɗanda babu su a zamanin wanda suka gabace su face sai sun bayyana a cikin su ana ganin su ko ina kamar yadda ibnu majah ya rawaito wannan hadisi abu na uku bayyana sabo ba tare da yin inkari ba ana bayyana zunubi ba tare da an yi inkari ba yana jawowa Allah ya halakar da al'umma ya mata azaba manzo Allah yana cewa babu wasu mutane da za a aikata sabo a cikinsu alhali suna da yawa suna da karfin da za su hana amma ba su hana ba face suna dab da Allah ya game su da azaba gaba daya wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi wannan kaɗan kenan daga cikin sakamako na irin wannan mummunan aiki da haka ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ɗora hannayenmu akan ma'ana ayyukan da matanmu da 'ya'yanmu suke aikatawa da mabiyanmu da almajiranmu mu yi kokari mu hana duk wani abin da yake ba nagari ba maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa ka faɗi alkhairi ko kai shiru mutanen kuma da suke aikata irin wannan sako suke bayyana irin waɗannan al'amura su ji tsoron Allah madaukakin sarki su kiyaye haɗuwarsu da Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda ya yi aiki daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai ganshi duk wanda ya yi aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri zai ganshi akwai ranar da za a dawo da duk ayyukan da bayi suka yi ranar da ba wani abin da zai koye wa Allah maɗaukakin sarki kuma a ranar za a yi wa mutum hisabi akan dan abin da ya faɗa ko ya aikata da haka mu aikata alkhairi ko mu faɗa alkhairi ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya ɗora mu akan turba madaidaiciya ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobinka maɗaukaka ka bamu damana mai albarka ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobinka maɗaukaka Allah ka bamu zama lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya ba za mu manta ba irin wannan lokaci halin da ƴan uwanmu Falasɗinawa a Gaza suke ciki na yadda yanzu aka koma ana kashe su da yunwa bayan kisan makami da ake musu ta kai kullum mutane ne manya da yara suna mutuwa da mata sai ga mutum ya yanke jiki ya faɗi saboda yunwa idan mutum yana ganin hotunan a gababan labarai zai ga hotuna ne ba su da kyan gani mutum ya lalace ba don komai ba don yunwa kuma ga abincin an tara a aboda da ke masar tsakanin masar da gaza da kuma bangare ta jordan amma tunda turawa ko kuma isra'ila da da da da yan goyon bayan ta ba su yadda ya shiga ba ba za a shigar da shi ba kuma abin takaici abin bakin ciki abin kuka abin damuwa dukkan shugabannin musulmi ba wanda yake yin wani abu ko wani motsi sai dai magana kasa kasa haka ba tare da yin wani abin da ya kamata a yi ba ana gani ana halakar da mutane da yunwa idan ma yunwa ta yi yunwa sai a sanya wani guri a ce a je a karba abinci sai sun je sun tare maza da mata sai kuma a sa bindiga da a harbe su a kashe su a wannan waje to gaskiya abin ya yi muni ya wajaba mu abin da yake kanmu na wajibi shine mu dinga musu addu'a dare da rana koyaushe babu abin da ya gagare Allah kuma dukkan abin da Allah yake yi akwai hikima akwai hikima da yasa Allah yake yi ba lalle bane ta bayyana gare mu da kada mu ɗebe kauna mu ci gaba da roƙa musu Allah ya yi musu halin da suke ciki Allah ya kaskanta kafirci da kafirai gaba ɗaya Allah duk wani mai neman wannan al'umma da sharri Allah ka mayar da sharri zuwa gare shi Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke Allah madaukakin sarki ka ɗora shi wa mu kan abin da yake daidai Allah ka tankoro da zukatansu zuwa ga tausaya mana Allah ka tankoro da zukatansu zuwa ga abin da zai amfani al'umma ya amfani addini gaba daya ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati wa wanda yi mun salati ɗaya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk